أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara, Allah ya sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadi ya tsira gare mu duniya da lafiyar. Alfarma ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam. Yau muna takwas ga watan Rajab. Hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dubu da ɗari hudu da arba'in daidai, wanda ya yi daidai da sha biyar ga watan uku, miladiyar annabi Isa alaihi salamu dubu biyu da sha tara. da haka muna cikin kitabu fada'il madina littafin da ke bayani akan fadala da darajojin madina mun fara jijiya a cikin abuwabu inda limamu bukari ya fara gabatarwa da haka za mu tashi sabon babi babu marragiba anil madinati babu marragiba anil madina wannan babi al-imamu bukari rahimahullahu ya ce wannan babi na magana akan marragi ba anil madina wanda ya kyamaci ko ya ki zaman madina watakila wani abu ne ya dame shi sai ji yanzu bai son zaman madina to girman laifin da ke ciki da kuma khasarar da ke ciki to shine al-imam bukhari ya mabari mana girman laifin da ke ciki da kuma girman khasarar da ke ciki wanda duk ya ki madina zuwa wani wuri ko zaɓi wani wuri ya ban madinar don kyamatta ko don ƙosawa da ita ko don ƙi to akwai khasara babba a ciki
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلى العوافي يريد أوافي السماء وآخر من يبشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينئقان بقلبهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع خرا على وجوههما حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول يتركون المدينة وسكما ذاتك تتركون المدينة تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العواف يريد عوافي السباء والطير وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههم على وجوههما الإمام البخاري حدثنا أبو اليمان أبو اليمان يا من تدموا قال أخبرنا شعيب يجي شعيب يا من تدموا عن الزهري يا جدك محمد بن مسلم بن شهاب الظهري قال أخبرني سيد المسيب يجي سيد المسيب يا باني لاباري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال يا جدك أبي هريرة قال لا تبت قريش ياتي سمعت رسول الله صلى الله تعالى وسلم يقول يا جمز الله يجي ناجم الله صلى الله تعالى وسلم يقول يا ناتشوا تتركون المدينة كنا بري المدينة ko ya turkuna almadinata masu barin madina suna barin madina ala khairi ma tare da alkhairin da take a kan shi wanda ta saba da shi wanda yake gadadde gare ta ita madina la yakhshaha illa alawaq har ta kai layar shaha ba wanda zai zo mata ba mai zo mata illa al'awab sai mabaratan dabbobi mana mabaratan dabbobi masu neman abin da za su ci dabbobin da ke neman abin da za su ci yuridu awafiyar siba'i wa tsairi yana nufin awafiya mabaratan nan nan siba'in zakuka da masu dagi wa tsairi da tsuntsaye suna biɗar abin da za su yi kalaci su kaɗai ke zuwa wa akhir man yuhsharu ƙarshen wanda za a tayar ra'iya ne min musaina wasu watan makiyaya ne biyu daga ƙabilan musaina yurida lil madinata suna nufin madina sun taso madina yan iqani bi ghanamihima suna tauda bi ghanamihima da watan bisashen inda ake ce matauda watan sautin da makiyayi ke yi domin ya ja hankalin dabbobi wani bi za a ga kada halshe ne zai yi to sun san haka da yawon nan kada halshe din to sun san kiran su ne yake yi yana kiran dabbobin da wannan halshen ko yanzu ka gana wajen mu akwai da kajiya to dabba ta sa abin da ake yi kamar kiranta ne to wannan shine na'abu to yan'iqani suna tauda bi ghanamihima fayajidaniha wahshan sai su same ta wahshan ma'ana an mai fasara bi wahshan duka ta zamo watan wurin namun daji ai za ta wahushin ko kuma wahshan ta koma watan mawafin ce ba komai ba komai hatta idza balaga saniyatul wada'i har sai lokacin da suka kai saniyatul wada'i kharra sai suka faɗi ala wujuhima wato amsa huskokin to nan dai wannan hadisi abin da yasa al-Imam Bukhari ya kawo shi ta turkul al-Madina eh domin barin Madina don kyama ko don ki ko don tsana zuwa wani wuri to shine babu ke magana eh a sani ba wai mujarradin barin Madina ba kamar da aka karanta jiya akwai da yawa sahabbai waɗanda sun bar zaman madina amma ba don kin madina ba ne ko don kyamarta ko don tsanarta a'a wani dalili dai ne wani aiki ne na addinin musulunci ya kai su inda ya kai su sun je wasu garuruwa malamai ne za su je can su karantar da wasu musulunci to sai suka tare can karantar da su ko kuma alƙalai ne sun tsaya can domin zartar da hukuncin Allah a matsayin su na alƙalai ko kuma watan shugabanni ne sun tsaya can don jagoranci kamar gwamnoni ne a yankunan da suka koma to kaga duk wannan ba larar rafin alhali ba wai kin madina yasa suka bar madina ba suka koma su garuruwa irin sayyidina ali ammar ibn yasir da ga sunan da yawa zubair ibn al-awwam talhat ibn ubaidillah da sauransu duka Abdullahi Mas'udi duka suna da yawa
عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تؤتى اليمن ويأتي قوما يبسطون بما حملون بعليهم تؤتهم تؤتهم اليمن فياتي قوم يبسون فيتحملون بأحدهم ومن أداره والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتؤتهم الشام فياتي قوم يبسون فيتحملون بأحدهم بأهليهم ومن أداره والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتؤتهم العراق فياتي قوم يبصون فيتحملون بأهليهم ومن أداهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول تفته اليمن فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهليهم وما أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح الشام فياتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ويفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون الإمام البخاري رحمه الله يجي حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف التنيسي يا ذا القدم ديال الإمام البخاري لأن فجاء الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف وذاك الإمام مالك ديك رواية عبد الله بن يوسف ده الإمام البخاري كاو أنا أتكين سيئسا ذاك الإمام مالك حدثنا عبد الله بن يوسف سيكجا قال أخبرنا مالك كوكما قال أخبرنا مالك كمان نم عن هشام بن عروة ياجي لك هشام بن عروة عن أبي ياجي لك بابن صوبة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير شيكم ياجي لك بابن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير ياجي لك سفيان بن أبي زهير رضي الله تعالى عنه يدال لا تبتها قريش أنه قال حقيقة ياتي سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول na ji ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana faɗa yana cewa tuftahul yaman a nan gaba za a ci yaman ma'ana musulunci zai ci yaman tuftahul yaman fayati qaumun sai kaga mutane sun zo yubissuna watan suna gaugautar da ababen hausu shine yubissuna yubissuna dinnan malaman luga watan sun mai karatu uku da haka kuma malaman hadisi din sun ɗauke shi da huska uku ma'ana akwai ya busuna ya busuna wannan ya zama ababin nasara yanzu bassa ya busu ko kuma watan ya bisuna bassa ya bisu ka gabadin zaraba ya duribu ko kuma a'a watan daga abassa ne yubisu yubisuna daga abassa ne kagar baɗi ne an mai ziyada ta alhamza watan saboda watan ta'adiyya in an ɗauke shi lazimi ne asalin shi da haka suka ce yubisuna daga abassa ne yubisu suka ce yabisuna ko yabussuna duka bambancin luga ne a wajensu ya ce tumanarsa suna gaugautar da abin hawansu ko yabussuna ko yabissuna ko yubissuna suna tafiya wadda take tafiya mai yawa wadda sai sun mai da ƙasa yadda kasan watan da daƙaƙƙen gari ma'ana saboda yawan tafiya sai ƙasar ta yi iski ta yi laushi saboda tafiya sun mai da ita kamar da daga gari wa bussatin jibalu bassa ba suka ce shi ne tumana za su yi tafiya fa ya tahammalu na biya halilin su kinkiri iyalansu wa man aba'ahum da duk mai da'a gare su mai jin su amma wal madinatu sun madina zuwa can din amma wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun madina kam zaman madina ya fi musu alkhairi law kanu ya'lamun da sun san haka da ba su ban madina ba da sun san haka da ba su kinkimi iyalansu ba sun koma can da sun san haka da ba su yi niki gari da sun koma can wa tuftahu shamu fa yati qawm annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da sannu za a ci sham za a buɗe sham fa yati qawm sa a ga wasu mutane sun taho yubis suna suna gaugautar da ababen hawansu ko kuma suna tafiya mai nisa wadda sai sun mai da ƙasa da kasan diski gari fa ya tahammadu na biya halili bi ahlihim na biyu din bi ahlihim da iyalansu suna kinkima iyalansu wa mana ba'ahum da wanda ke ba'a gare su ko wanda ya biye musu wanda ya bi su cikin ra'ayin amma wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun amma zaman madina ya fiye musu laukanu ya alamuna da sun san haka da ba su bar madina ba da ba su yi wani hange ba su bar madina wa yuftahu al-iraq fa ya'ti qawm annabi sallallahu ta'ala sallam yace za a bude iraq za a ci iraq wasu mutane za su taho yi suna suna gaugautar da abin hawansu suna hanzari da sauri ko kuma suna tafiya mai nisa wadda za su sanya ƙasa iski iski laushi saboda yawan tattakawa fa yatahammaluna bi ahlihim za su kinkima bi ahlihim da iyalansu man ata'ahum da wanda ya bi musu amma wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun amma zaman madina ya fi musu da sun gane da sun san haka zaman madina ya fi musu ita yaman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a ci yaman an ci yaman zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an ci yaman zamanin sayyidina abubakar sannan an bude sham an ci sham bayan watan an ci yaman sannan aka ci iraq bayan kuma an ci sham haka yaman aka fara budewa yaman aka fara budewa aka ibnu abdul barri ya ce wannan kaga yana karantar da sanin gaibi ko ba da labarin gaibi na ma'aiki sallallahu ta'ala sallam za a ci gari kaza za a ci gari kaza za a ci gari kaza kuma duk lokacin ba a ci garuruwan ba amma manzo Allah sallallahu alaihi yana faɗin za a ci wannan garuruwan wannan yana daga fuskar ba da labarin gaibi na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko da aka yakin khandak haka aka yi da aka cimma wani kan dutse ya kasa fasuwa sai aka kai ƙara ga annabi sallallahu alaihi wasallam to ga wani falalan dutse ana son a fasa shi ya ki fasuwa manzo Allah sallallahu alaihi ku bani abin bugawa ya shi watan abin bugawa da mabugi da dundurusu yana dagawa sai an ga haske da walƙiyar da ƙyalli na hamatarsa in ya daga hannunsa to da ya rafki dutsen rafka guda sai gashi sai kura ta tashi kura na tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ci gari kaza cikin kuran nan Allah ya nuna masa ya ci gari kaza ya sake bugawa wata kurar ta tashi maza Allah ta tsala ce na ci gari kaza ya sake bugawa na uku sai dutsen ya wargaje gaba ya ce na ci gari kaza duk mai daulolin nan sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin za a ci su to wannan dai maganan cewa watan marraki ba alin madina laifi ko zargin wanda ya kyamaci zaman madina ya bar zaman madina don kyama wannan shi ake magana ba wanda ya tafi madina ba ya bar madina ya tafi wani gari don kasuwanci ko wata maslaha ta addini to duka babu babu ba sa cikin wannan kamar yadda aka gani farko باب الإيمان يعرض إلى المدينة باب تقديره هذا باب ومن باب كنا الإيمان إيمان يعرض إلى المدينة ينا كلله وشننا نقي وينا تترى إلى المدينة زوا مدينة دما دغنين يواتو تو كما نن زي داو دغنين يواتو كما نن زي داو aka ce imani ya watsu a cikin duniya daga madina don haka kuma ya arizu zai tattaro ilal madina zuwa madina
حدثنا ابراهيم المنذر حدثنا رسول اليوم قال حدثني مريم الله عن حبيب عن حبيب عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يعود إلى المدينة كما تعود الحية إلى جحورها حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا عنس بن عياض قال حدثني عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرج إلى المدينة كما تأرج الحية إلى جهرها الإمام البخاري رحمه الله يتحدثنا إبراهيم بن المنذر يجي إبراهيم بن المنذر يا ذا تدم قال حدثنا عنس بن عياض يجي عنس بن عياض يا ذا تدم قال حدثني عبيد الله يجي عبيد الله يا ذا تدني عن خبيب بن عبد الرحمن ya karbo daga Khubayb ibn Abdurrahman an Hafs ibn Asim ya ji daga Hafs ibn Asim shi kuma an Abi Huraira ya ji daga Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam qala Abu Huraira ya ce tabbas hakika maki sallallahu ta'ala sallam ya ce innal imana la ya'rizu ila al-madinati kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha imani yana lallan kahewa ma'ana yana tattaruwa idan madinatu zuwa madina kamata a rizul hayyatu ila jubriha kamar yadda macijiya in ta fito raminta to za ka ga daga ƙarshe kuma ta tattara ta nannaɗe ta nannaɗe ta ka lallaye ta kuma cikin raminta to haka imani yake komowa yake tattaruwa zuwa madina an yi mai fasarori da yawa muhallab ya ce ita madina wata imani ke sa a zo ta za ka dole ka ga ya taso madina imanin sa ne ya jawo shi da shauƙin shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya jawo shi zuwa madina don haka kamar yadda imani daga nan ya fita to za ka ga kuma tana ta jawo masu shi da kan magana ɗinsu ne kamar magana ɗinsu ne mayan ƙarfe to haka kaga tana jawo masu duk wanda ke da imani madina tana jawo shi nuna dama daga nan yake da nuna cewa daga nan yake to shine watan imani la arju ila almadinati kama ta'rju alhayyatu yace ila juriha daga nan ne watan ya watsu duk inda aka gan shi kamar yadda macijiya in ta hita daga raminta watan za ta ta dawo nan haka ma duk abin da ya firgita ta ya ba ta tsoro mafakarta nan take neman faka za su al'ada ce ta mai imani duk wani mai imani ya shiga wata damuwa ana neman mafaka ana neman watan mazauɗa ana neman mafaka to madina za a je wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam فك إن الإيمان لا يرج إلى المدينة كما تعرج الحية إلى جهرها
باب اسم من كان أهل المدينة
كما الإمام القرطبي يتولى شيدا akan ingancin mazhabin mutanen Madina ingancin mazhabin mutanen Madina don haka kaga Imam Malik radiyallahu anhu yana ba wa amalu ahli Madina muhimmanci aikin mutanen Madina yana ba shi muhimmanci kwarai da gaske Imam Malik ba to ai kaga wannan ai yana cikin fadala ai daraja ce ga mutanen Madina daraja ce ga mutanen Madina babu ismi man kada ahlal madina al-imam al-bukhari rahimahullah yace wannan babi yana magana akan girman zunubin wanda ya kulla mutanen Madina makirci duk wanda ya kulla mutanen madina makirci ko mi kankanta shi to yana cikin hadari yana cikin ya dauki zunubi babba to musamman sai ga ai ai wannan babi wannan matsala ai mata babi za ka ce babu man kada ahlal ismi man kada ahlal madina babu ismi man kada ahlal madina babin zunubi bayani akan zunubin wanda ya kulla makirci ga mutanen madina
سمعت سعدا رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد اهل المدينه احد الا الماء كما يلمع الملح بالماء حدثنا حسين بن قريش قال أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة قالت سمعت سعدا رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما ينماع الملح في الماء الإمام البخاري رحمه الله يتحدثنا حسين بن قريش يجي حسين بن قريش يا ذن تدمو قال أخبرنا الفضل يجي فضل يا ذن تدمو يا بام الأباري عن جعيد يا كتو دق جعيد أن عائشة شيكما يجي دق أم واتن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عائشة أم المؤمنين ما عائشة بنت سعد بن أبي وقاص يسعد بن أبي وقاص كنا كما هي بنت ياتي وهي بنت سعد إيه قالت أبنت تتي سمعت سعد الناجي بابانا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال يدال تبت قريش قال ياتي سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ناجم الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ينا شيوا لا يكيد أهل المدينة أحد أحد متن باوني متن ذي كل متن المدينة ما كرش إلا الماع سيانركي سيانركي يزو أبن دي نركي نار تاثير غير تاثير معناه سيحلق شيء yanzu da ka zuba ma gishiri ruwa ya halaka babu shi da kuma ruwa to haka duk wanda ya kulla mutanen madina makirci illan ma'a sai ya narke kama yanma'ul milhu fil ma'i kamar yadda gishiri yake narkewa fil ma'i idan an zuba cikin ruwa ko an zuba mishi ruwa ko an zuba shi cikin ruwa ko an zuba mishi ruwa kaga nan aka ce huskar kamanta wannan makirci da yadda aƙibarsa za ta kasance ga wanda ya kulla ma mutanen madina makirci kamar aƙibar gishiri yana ganin bari ya gurɓata ruwa shi kuma garin ya gurɓata ruwa sai ya ɓace sai zan babu shi ya ɓace ya zan babu ya zan babu to haka wanda ke kulla mutanen madina makirci zai rasa kansa illa ma'a kama yanma'ul milhu fil ma'i ta kowane fuska fa kuma mutanen madinan nan waɗanda annabi sallallahu alaihi ke magana har ila yawmina hada saboda alfarman madinan nan kada a ce ana magana ne kan sahabbai kawai a'a ba na magana kan sahabbai bane kawai mutanen madinar suna da wannan alfarmar haka dole wanda ya tafi madina sai yayi hattara sai yayi hattara kada ya cuci mutanen madina kada ko ko kada ya jirgi mata hada su ma da mutanen Madina balle ai sa'in sa balle ya faɗi bakan magana ga mutanen Madina in yi haka ya su ul adabi ga hadarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
babu adabul madinati babu atamil madina babu wannan babi kenan na ganuwan madina gini wanda ya kewaye gari shine ganuwa ufadila
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ابن شهاب قال اخبرني قرة سمعت اسامه رضي الله عنه قال اشرف النبي صلى الله عليه وسلم على قرون من آداب المدينة فقال هل ترون ما أراه إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع الرسل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة سمعت أسامة رضي الله تعالى عنه قال أشرف النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر الإمام البخاري رحمه الله يتحدثنا علي بن عبد الله يجي علي بن عبد الله المديني يا ذا القدم قال حدثنا سفيان يجي سفيان يا ذا القدم شيكما واتوا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن شهاب يجي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري حدثنا من تدم قال أخبرني أروى يجي أروى يا من تدني معنى بني لباري سمعت أسامة يجي ياجي أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة النبي صلى الله عليه وسلم يا همو يا إنك أبي سا watan wani bangare na ganuwa daga gano madina faƙale ce hal tarawna ma ara shin ko kuna ganin abin da nake gani inni la'ara mawaƙi alfitani haƙiƙa ina ganin mawaƙi alfitani watan wurin aukuwa fitintunu wurin aukuwa fitintunu mawaƙi alfitan jam'u mawu mawqi mawqi to mawqi din nan wasu fassara shi da masdari ne mimi mawqi bi ma'ana wuqu an gane ko kuma a'a wurin sauka ya zama zarfi kenan wurin saukar fitintunu ko kuma a'a saukar fitintunu na ga saukar fitintunu ko na ga wuraren saukar fitintunu wannan shine kaga nan annabi sallallahu ta'ala sallam yana ganin abin da kowa bai gani yana ganin abin da kowa bai gani yana daga hususi annabi sallallahu alaihi wasallam da haka yake cewa wani wuri inni la ara ma la tarau wa asma'u ma la tasma'un attafi as-sama'u fa huqqa laha an ta'itta ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ina jin abin da ba ku ji ina ganin abin da ba ku gani sama tana kugi ta cancanci ta kugi ba inda mutum zai aza yatsa hudu a sama face akwai mala'ika wurin ya soke na Allah sujada wannan nauyin ibadan mala'iku ya dankar sama don haka take kugi kuma ina jin kugin nata haka annabi sallallahu alaihi yana ganin abinda ba mu gani yana jin abinda kowa bai ji to wannan kadai ai ya isa ya nuna bashariyyar manzo Allah sallallahu alaihi ba kamar ta kowa bace wannan hujja ce cewa manzo Allah sallallahu alaihi ba kamar kowa bane yana ganin abinda ba a gani yana jin abinda ba a ji hadisai da yawa yana gani ta baya kamar da yake gani ta gaba yana gani cikin duhu yadda yake gani cikin haske sallallahu ta'ala wasallam aka ce wannan cewa inni hal tarawna ma ara wasu ka dauke ta wannan ru'ya ce ilmiya hal tarawna ma ara shin ko kun san abin da na sani ko kun san abin da na sani kaga ru'ya ce ilmiya wasu ka ce a kashfi ne ru'ya ce haqiqiya an yaye hijabi an nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam watan lokacin da fitintunin ma za su rika sauka kuma wannan an saba yana sallar watan kusufi na rana amma gashi an yaye an yi kusa da aljanna ga sai na ganta a sai da aka ga mika hannu haka kamar ya tsunko wani abu daga cikin ƴaƴan itacen aljanna sannan aka yaye kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wuta sai da aka ga dan jawo baya haka duk yana cikin sallar kusufi don haka wasu ka ce ala zahiri wannan ru'ya ba ilmiya ba ce ta zahiri ce shin kuna ganin abin da nake gani inni la ara ina ganin mawaqi al fitani wuran aukuwan da na fitintunu khilala buyutikum a tsakiyar gidajen ku a tsakiyar gidajen ku kama waqi al qatri kamar aukuwa na ruwan sama kama waƙiyar fasal kamar wuraren saukar ruwan sama aka ce nan abin da ake nufi kama waƙiyar fasal gamewar musiba gamewar fitintunin kasar ruwan sama in yi sauka gamewa yake gamewa yake to haka fitintunin ruwan sama wani na bin wani wani na bin wani haka suke sauka to haka fitintunin wasu na bin wasu wasu na bin wasu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga ciki akwai fitinan nan wata zama sanadiyar وفاة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه تابعه معمر وسليمان بن كثير عن الزهري تابعه معمر معمر بن راشد تابعه ياي وسفيان سفيان بن عيينة متابعة عن الزهري daga zuhri an gane ma'ana wannan riwaya ta sufyanu ta kan zuhri to tana da mutaba'a ma'ana akwai riwaya ta mara mata baya to riwaya wace ta mara mata baya ma'amar ibn rashid riwaya ma'amar ibn rashid ta mara ma wannan riwaya ta sufyan ma'ana yadda sufyan ya karba daga zuri wannan riwaya haka ma'amar ibn rashid ya karba daga zuri haka ma sulaiman ibn kathir yadda sufyan sufyan ibn uyayna ya karba daga zuri haka nan sulaiman ibn kathir shi ma ya karba daga zuri da haka sai haɗa wannan mutababi guda biyu sai ya ce taba'ahu ma'amar wa Sulaiman ibn Kathir an Zuhri dukan sun karbo daga Zuhri yadda Sufyan ibn Uyayna ya karba daga Zuhri kaga mutaba'a kenan kamar in an lura wannan taliki ne cewa taba'ahu معمر ina riwayar ma'amar ibn rashidin babu ta babu ta yayi me kenan yayi ta'liqi to wannan ta'liqi al-imam al-bukhari wa salahu fi kitab al-fitr yayi waslin abinsa a kitab al-fitr sannan riwayar kenan ma'amar ibn rashidin ita kuma riwayar sulaiman ibn kathir imam muslim yayi waslin ta babun لا يدخل الدجال المدينة باب لا يدخل الدجال المدينة باب تقديره هذا باب وانا باب كينا لا يدخل الدجال المدينة فوفود جلد شغا مدينة أي كاك فضلات ذاك هنا تسكين كركشين باب فضائل المدينة cewa dujal zai shiga ko ina zai kara da ƙasa ko ina amma ba zai shiga madina ba ko ka la yadkhulu dajjalul madina dujal ba zai shiga madina ba
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الباحث حدثني ابراهيم بن سعد عن ابيه عن جده عن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المصري مصري الدجال لها يومئذ سبعة أبواب على كل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لا باب ملكان يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله يجي عبد العزيز بن عبد الله يا ذا تدم قال حدثني ابراهيم بن سعد يجي ابراهيم بن سعد يا ذا تدم يا ذا تدني عن ابيه عن جدي يا جي دغا بابن شي كما دغا وانا دغا كاكنسا عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه يا جي دغا ابي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى وسلم قال ya ji annabi sallallahu ta'ala sallama ya ce la yadkhulul madinata ru'bul masih dajjal firgitan wannan barazanan nan da firgitan wannan da tsoratan wannan ta almasih dajjal dajjal abin shafe ma watan albarka to wannan firgitan wallahi yadkhulul madinata ba zai shiga madina ba ya ka ce to inda ko sautin firgitan wa shi bai shiga madina ba ai kaga balle a ce shi kan shafi madina shi min babu aulaki bai shigan ba laha yawma idin sab'atu abwabin abinda ake yi masih kamar an sha dai bayanin shi mai shafaffe albarka masihu wanda ya kara da duniya daga siyaha ne siyaha masih wanda ya kara da duniya ya zagaye duniya aka ce mamsuhul aini wanda idanun shi ɗaya shafaffe ne likakke ne ido ɗaya gare shi ɗayan ko ƙwayar babu ba gani ne bai shi ba ko tsaga idon babu shi ne masu duka da yayi maganganu lahayo mai nan sab'atu abwabin madina a wannan lokacin ko da dujjal zai zo zai same ta da kofofi guda bakwai ala kulli babi malaka ne Allah tabaraka wata'ala ya sanya mala'iku a kowace kofa mala'iku biyu biyu ne masu tsaronta za ka babu yadda za a yi ya shigo madina
حدثنا ابراهيم قال حدثني مالك عن نعيم عن نعيم بن عبد الله بن مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على انكاب المدينه ملائكه لا يدخلها الطاعون ولا الدجال
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل إسماعيل بن أبي أويس شيني عبد الله إسماعيل بن أبي أويس يا ذن تدمو شيكم قال حدثني مالك إنشي مالك يا ذن تدني أن نعيم بن عبد الله المجمر يا كربو دقا يا جي دقا نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة يا ذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ألا أنكاب المدينة ملائكة أبي ساكفا في مشجين المدينة wurin shigowar madina shine kafa to jam'in ta kafa ne an ka naka an ka a bisa kafafen nan na madina mashigayyan madina mala'ikatu Allah tabaraka wa ta'ala ya wakkala mala'iku su tsare mashigayyan madina la yadkhulu hatta'unu alluba ko ko za su shiga ba wala dajjal haka nan dajjal ba zai shiga madina ba kaga nan ma ai ishara ce zuwa ga cewa madina da ba take da makka dan ba a ce makka dujal bai shiga ba ba a ce ta'uni bai shiga makka ba amma an ce dujal bai shiga madina kuma ta'uni annoba ta shiga madina
حدثنا ابراهيم المنذر حدثنا الوليد حدثنا ابو عمرو حدثنا اسحاق حدثني انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد الا سيده الدجال الا مكه والمدينه ليس له من نقالها لعب الا عليهم الا عليه الملائكه صافين يعرفونها ثم تروح المدينه باهلها ثلاث ردفات ويخرج الله كل كافر ومنافق
to da wannan suka su hujjace su suka ce to waɗanda suka malaman da suka tafi akan cewa in dai da shi suka dogara Madina ta fi Makka saboda ita Dujjal bai shiga kuma Da'uni bai shiga ba bai shiga Madina don haka ta fi Makka wataƙila kafin su samu riwayar ita ma Makkan akwai riwayar ta hadisi don haka da suka zo sai suka kawo sai suka kawo hujjar cewa ai Dujjal bai shiga Makka bai shiga madina amma ba ce bai shiga makka ba sai zama hujja da dalilin madina tana gaba da makka suka ce to in dai dan wannan ne akwai riwaya ta haɗe su duka to ita ce wannan riwaya ita ce wannan riwaya حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا إسحاق قال حدثني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ليس من بلد الا سيئه الدجال الا مكه والمدينه ليس له من نقابها نقب الا عليه الملائكه صافين يخرصونها ثم ترجف المدينه باهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق sannan suka ce duk da haka bayan an ce dajjal bai shiga to ita madina hada da da'uni alloba amma a wannan riwayar ba magana alloba amma waccan riwayar ta kadanci madina ita kadai to hadda alloba الإمام البخاري يشي إبراهيم المنذر يا ذن تدمو قال حدثنا الوليد وليد يا ذن تدمو shi kuma abin da yake kala haddasana abu amri yace abu amri ya zanta da muqala haddasana ishaqu yace ishaqu wato ya zanta da mu shine ishaqu ibnu ibrahim shi kuma qala haddasani anas anas ibn malik yace anas ibn malik radiyallahu anhu ya zanta dani عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال يا جنك النبي صلى الله تعالى وسلم ينعش ليس من بلد babu wani gari babu wani gari illa sai da dajjalu face dajjal ya taka wannan garin illa makkata wal madina sai makka da madina laysa lahu min niqabiha naqbun babu wani naqbun mashigi shine kafa watan daga cikin kafafe ko mashigayyan makka da madina illa alaihi al mala'ika face akwai mala'iku akan waɗannan kafafen safi na sun yi sahu-sahu yadda kasan an yi jera sojoji wajen yaƙi to haka suke jera ya harsuna ha ya ce suna wasan gadinta ya harsuna ha suna gadinta ثم ترجف المدينة sannan daga baya za a samu girgizar ƙasa a Madina tarjufu Madina Madina za ta girgiza talatarar bi ahliha da mutanenta talatarar jafatin girgiza uku fayyukhriju Allah kulla kafirin wa munafiqin a lokacin Allah tabaraka wa ta'ala zai fitar da duk wani kafiri da munafiki aka ce to dama can akwai kafiri a Madina aka ce ba ana nufin kafiri mai mukabala da musulunci ba wanda dai imanin shi bai kyautatu ba shi ake nufi domin dama ita ita Madina ba garin kafirai ba kafirai ba sa shiga ba sa shiga ba sa shiga doka ce ma to amma ma'ana wanda imanin su bai yi ƙarfi ba wanda watan imanin su yana da rauni to duka Allah tabaraka wa ta'ala zai fitar da su daga madina wa munafiqin da duk wani munafiki ai ta tsaya nan saboda lokaci yana da kuma yawa hadisi kan tsawo اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله